rufi na azurfa na zinari kamar misali a ce in buga musu kwano ko in musu gidaje manya-manya na azurfa in musu na zinari wa amma arzikin Allah ya harun in musu bene da tsani da za su rinka hawa sama suna sama to amma in na yi makafirai haka nan sauran mutanen duniya ma kowa zai shawa ya zama kafiri saboda wannan ni'ima ubangiji ya ce saboda haka ɗaya ne ba za mu yi haka nan ba shi ko ubangiji da zai musu ne akan kafa hujja cewa iyakar rabon su duniya ba su da rabo a lahira tunda ba su da rabo a lahira bari mu sa su ji daɗi a duniya mu kawata musu duniya mu yi musu gidaje manya-manya mu yi musu benaye manya-manya mu sa musu zinari da azurfa su hau su yi ta jin daɗi amma ba su da lahira amma sai ubangiji ya ce in na yi haka sauran mutane gaba ɗaya ya kunu ummatan wahida za a zama al'umma guda ne kowa zai nemi ya kafirce saboda wannan ni'ima saboda shi dan adam ajizi ne shi ya fi son yanzu yanzu bisa da zuwa aljima ni'iman duniya ni'ima ne na yanzu yanzu amma ni'iman lahira ni'ima ne sai an je sannan na duniya za ka gani ne fili na lahira ko sai an je ake gani shi yasa ake shawar na duniya amma ba su da alaƙa ko munasaba da ni'imar lahira ba a ma danganta su da ni'imar lahira
ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون wani ya ce a ƙofofi su ma sai mu sa musu ƙofofi na zinari ɗakunan su ne musu ɗakuna na zinari wani biyutihim abwaban ne musu ƙofa na azurfa mai kyau ko na zinari mai kyau Allah ya taqiun wani za su rinka dogaro a kai ko za su rinka zama a kai to zai zama in aka yi haka in kowa ma zai sha wa ai masa haka sai ga musulman gaba daya su ma sun ji garija suna koma kafirai saboda su samu irin abin da kafiran suka samu ubangiji ya ji saboda haka yasa ba za mu yaka din ba
واذكر وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين
وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك خير للمتقين وزخرفا ubangiji za mu samu su kaya na kawa kala kala kowane irin kawa amma wa in kullu zalika mata wa duniya amma duk wannan mai musu ne a rayuwar duniya ita duniya ba baki komi take ba a wurin Allah inna Allah yuti duniya liman yuhibba wa liman la yuhib wa la imana illa liman yuhibba annabi sallallahu alaihi ya ce Allah na iya baka duniya ko yana son ka ko bai son ka amma Allah ba zai baka imani ba sai ubangiji yana son ka duniya ba bakin komi take ba ya ce za mu kawata makajirai rayuwar duniya amma iyakar su duniya hatta musulmi idan aka ba shi duniya ya shagala da duniya kuma aka kyale shi to ai mai istidaraji wai talala shi ake kira istidaraji amma da ƙarshe za a kama shi a yi mai hukunci daidai abun da ya aikata ita duniya ana baka ita ne don ka nemi lahira ba wai ana baka ita don ya zama ita ne abin alfahari ko abin jin daɗi ba ai rayuwar duniya guda nawa ne wa ma masal duniya illa qalil rayuwar duniya ai kaɗan ne kuma ubangiji ya gaya mana duka abun da ke cikin duniya da abun da ake rayuwa da shi a cikin duniya زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة من الذهب والفضة wala na an wal khalq zalika matar hayati dunya wala inda husnul ba'a ubangiji ya ce mana zuhira lin nasi hubbu shahawati min nisa'i wal banina ai rayuwar duniya mun kawata ma mutane rayuwar duniya ne akan shawan mata kaga na ɗaya da aka fara kawowa su ne mata domin idan mutum ya tashi yana yaro matashi har ya zo ya fara hankali har ya balaga farkon abin da za a fara neman masa ita ce mata shawa na farko kenan walbanin ubangiji ya ce sai muka kawo 'ya'ya idan aka yi aure abin da ake so a samu na farko su ne zuri'a idan aka samu walƙana'ir sai a shiga neman kuɗi yanzu ana so a samu kuɗi an samu mata an samu ƴaƴa kuɗi ake nema wal qana'il muqaddati min al-wahyi wa bizatin wal khayl musawwamatin bayan an samu kuɗi sai a zo neman abin hawa zamanin dawakai dawakai ake nema yanzu ko kaga sai ana kokari a samu manya-manyan motoci wanda na a'a sannan kuma ana neman a samu na dabbobi na ni'ima wa'inda za a rinka amfani da su wa'inda za a rinka ci wala hal kuma sai a koma ana neman amfanin gona kaga Allah ya gyara rayuwar duniya ya ce mata su ne na farko sai 'ya'ya su ne na biyu sai kuɗi shine na uku sai abin hawa shine na hudu sai dabbobi kamar naman da za a ci shine na biyar sai amfanin gona abinci su ne na shida abubuwa na guda shida Allah ce zalika matsawar haifin duniya wayannan su ne kawai rayuwar duniya in ban da su babu komi kuma ita Allah ya kira duniya ya ce wa ma hayatu duniya illa la'ibun wal hawl rayuwar duniya gaba daya wasanni ne har kullum ko cikin duniya wasa ake in gari ya waye duk abin da zaka ga ana yi in taron suna ake yi ko taron daura aure ake yi ko rantsar da wani dan siyasa ko na da wani sarki ko garin dai kullum rayuwar duniya in ka zauna zaka ga wasa ne ake yi wallahi ratu inda rabbuka khairul lil muttaqin amma lahira a wajen Allah ya fi ga masu tsoron Allah khairul lil muttaqin idan ka ji tsoron Allah to lahira ya fi duniya ba a kamanta lahira da duniya abin da ke cikin lahira ba ya da ma alaka da abin da ke cikin duniya ba bai ma zo munasabar su ma bai yi ɗaya ba duk abin da ke cikin lahira idan da za a ɗauko wani ɗan itace guda ɗaya na cikin aljanna ɗan itace kowane iri ne idan aka je hoshi duniya hasken shi na iya fitinan duniya gaba daya dan itace ko a ce misalin kadai ko kanya ko dunya ko a ce gwaba ko a ce yazawa da sauransu kowane guda aka jeho duniya to hasken shi zai fitili duniya gaba ki daya to kaga dan itace kenan na aljanna hasken shi ya gagari duniya ina ga sauran wasu abubuwa na cikin jin daɗi na aljanna balantana a ce ma'atan da ke cikin aljanna ko a ce wasu abubuwa na halitta da ke cikin aljanna shi yasa Allah ke cewa lahira ya fi duniya a wajen masu tsoron Allah ubangiji yana faɗi yana ce ai duniya a wurin sa ba ta da daraja ba ta yi darajar fifikin sauro ba shi yasa kake gani ya ba kashiri duniya ya ba mumini duniya ya ba fasiki duniya ya ba munafiki duniya ba wanda Allah bai ba duniya saboda shi ba wai duniya tana gaban shi bane a'a amma lahira wannan karahimun ne sai masu rabo sai bayinsa waliyai su ne waɗanda yake so ina aka ce waliyi wai wanda Allah yake so annabawa gabaki ɗayan su Allah na so su waliyai ne sabai gabaki ɗayan su Allah na so su waliyai ne sai bayi na gari wa mai illa wa rasulan fa ulai ka walladina an'ama Allah alaihim minan nabiyina wa siddiqina wa shuhada'i wa salih wa hasuna ulai ka rafiqa amma fa zalika fadlu min Allah in aka samu annabawa aka samu siddiƙai sai a samu salihai mutanen kirki to su ne ake so ka zamo cikin su in ji Allah in aka zamo cikin wa'annan to su ke da rabo a lahira amma kada ka ɓata rayuwanka a cikin duniya wajen neman duniya sai sai a kasance zahaba a amaru majjana rayuwa ta tafi banza in don duniya ne duniya ba wurin zama bane wane ne ya sami duniya yau wayi gari ya ce yau alhamdulillah duniya ka ta ishe ni wane ne shi babu shi annabi sallallahu alaihi cewa man humani la shi'ani dalibu duniya wa dalibu lahira aw dalibu duniya wa dalibu wa dalibu ilmi fa amma dalibu ilmin fa yanzadu taqwa aw yanzadu khashwa wa amma dalibu duniya fa yanzadu takabbur Allah ina insana la dai an ra'e kun fagani ina da nina shan Allah ibadi ulama'u annabi suna cewa ciki biyu ba su koshi wai tumbi guda biyu ba su koshi da mai neman duniya da mai neman ilimi amma fa amma dalibul ilma fa yazadu taqwallah shi mai neman ilimi na addini ake magana idan aka yi magana irin wannan ilimi ana magana ilimi na alqur'ani da hadisi cewa kullu yana ƙara kusanci ne zuwa ga Allah har annabi ya kawo aya ina ladina shawar Allah ni ibadi ulama'u wa'anda ke tsoron Allah a cikin bayinsa na gari su ne malamai malamai na gari a ɗazu karatu na da rai gidan rediyo na yi cikakken bayani akan malamai idan aka ce masu tsoron Allah malamai kamar da nan sun yake cewa al'ula ma warasul anbiya malamai su ne magada annabawa ba wai ana nufin malaman tafatur malaman littattafai don ka je kai karatu ka zo ka ce kai ka gaji annabi ba hakan gado yake ba a'a shi kan gado zamowa magajin annabi sai in kana koyi da ɗabi'un annabi sai in kana aiki da irin aiki annabi ba wai don ka zo ka kafa nasika kana wa'azi kai ma sunan ka malam magaji annabi ba ai na ka gaje shi ai shi neman ilimi abu ne wanda yake kowa na iya neman shi ya same shi amma aikin da koyin daga nan ne ake zamowa an gaji annabi to idan ubangiji ya ce malamai su ne masu tsoron Allah to yana nufin malamai nagari na ɗaya dai sun amsa sunansu a malamai na ilimi makar malamai ne a kowane fanni na biyu suna da ɗabi'u irin ɗabi'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su ne Allah yake faɗi idan ladina shawara min ibadi ulama'u su ne Allah su yake cewa ba su koshi da neman ilimi min al-mahdi ila al in ji mai ta'alimi daga tsumban goyon hunan da aka haihe su ilimin suke nema har su shiga cikin kabari to kaga wannan ciki baya koshi annabi ya ce na biyu su ne masu neman duniya masu neman duniya ba su ƙoshi da ana ƙoshi da an samu mutum ɗaya a duniya zai ce ni ka yau kuɗi ya ishe ni amma kaga babu sai da bambancin da ake samu su masu neman duniya to duniya fa ke kashe su duk mutumin da ke neman duniya duniya za ta kashe shi ko waye shi ai wajen neman abun nan yake halaka zai ta neman abun zai ta neman abun gashi ya tara abin wanda yake zai iya komi da shi amma haka nan zai ta neman abun zai ta neman abun har ya mutu yanzu misali idan kana da biliyan guda biliyan guda sana a ce kullum ka kashe dubu talatin kullum dubu talatin za ka kashe a biliyan guda sai ka yi shekara tamanin da biyu kana kashewa shekara tamanin da biyu za ka yi kana kashewa ko in ce wata dubu talatin sai ka yi shekara tamanin da biyu kana kashe kuɗin nan a wata ka kashe dubu talatin shekara tamanin da biyu za ka kana kashe wannan kuɗin biliyan guda kenan to kai wannan biliyan guda ya ishi rayuwanka mutum nawa ne zai kai shekara tamanin eh kalilan min ummati tajawza hamsa wa sab'ina annabi ya ce kaɗan ne cikin al'umma na za su ketare shekara saba'in da biyar kaɗan ne za su wuce ba kowa ne zai wuce ba to yanzu ga biliyan guda ya kai ma shekara tamanin da biyu ko tamanin da uku amma har yau da ka mallaki biliyan nan gani kake kamar ma kai talaka ne ka fara neman kuɗi ba ka ko son kashe ma kuɗi gani kake yanzu ka fara tanadi to ka ga nan za a yi ta nema har na kai biliyan biyu na kai biliyan uku har ka ji ma abin ya taɓa hankali wai a ce ba su ya mallaki tiriliyon to ka mallaki tiriliyon ni za ka kai mawakaci ne to me za ka yi da shi ana zuwa da kuɗi lahira ne to me za ka yi da shi ka zauna ka yi tunani halar na kai tiriliyon kuwa halar na ko biliyan ai ko miliyan halak ba ta yi balle trillion ko to kai annabi ya ce inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah bai tsarki ne kuma bai karba sai abun da ke da tsarki sai shaytan ya zo ya yodare su shaytan ya yodare mutane da yawa kuma ya gama da su sai mutum ya je ta hanyar haramun ya tara dukiyar al'umma ko ya shiga gwamnati ya saci dukiyar al'umma ya tabbatar da wannan dukiya na miliyoyin mutane ne kuma shi shi kadai sai zai tara dukiyar wai sai ce bari ya je umra ya tuba bari ya je umra ya tuba shin kan to Allah ake ma wayo ina mu Allah da umra ko kaba ka rusa ka gina ina mu Allah mai kai ka dai rusa kaba ka sake gina ta to mai kai wuri Allah wani aiki kai wani kokari kai annabi ya ce Allah mai tsarki ne kuma baya karba sai abun da ke da tsarki don ka je ka tarkata dukiyar umma ka tarkace ka tashi ka je umra ka tafi da dukiyar haramu tun nan ma ka san Allah bai karɓa ibadun naka kafin ka zo lahira sannan ka je ka cika cikin ka da haramu ya za ka yi ma ibada a karɓa sallan ma ya za a karɓa suturan jikin ka haramu abincin ka haramu to ya Allah zai karɓi sallan ka to ta wani hanya za ka tsira lahira sannan ba yadda za a yi mutum ya tara haramu ya masa zakka Allah ma bai yarda don Allah bai so Allah bai so to yanzu me trillion nawa zai bada zakka me biliyan ma nawa zai bada zakka amma kuma sai ka ji abu ya wuce hankalin dan adam a cewa mutum na da biliyon kaza mutum na da fit kai ba ka kokari ka tara lada da za ka je da su lahira sai ka tara abun da za ka bari a nan duniya aikin banza kuma ma abin bakin ciki abun takaici idan suka kwashi kudi sai su kai mu arna sai su kai kasa arna a kai kasashen turawa su america su london a je a kai ajiya sai su turawan su ɗibi kuɗin su su ranta ma ƴan uwansu a yi ta sana'a a yi ta kamfuna da kuɗin ku da kuka kafu ka ɓoye ƙasar sai kowa ya yi arziki kai ko ka tarkace dukiyar ƙasar ku ka talauta al'umma masoya manzon Allah ka talauta al'umma masu imani masu sallah ka haɗa arzikin miliyoyin mutane kai kaɗai ka burbe shi ka kai ma'arna kuma man a'ana zaliman fa huwa zalimin ji manzon Allah duk wanda ya taimaki azzalumi shi ma ya zama azzalumi to yanzu kai ka kwashi dukiya ka taimaka ma kafirai suna nan suna gine-gine suna nan suna masana'antu da yawa da kuɗin bayin Allah ka ba su nan cikin wahala ka ba su nan cikin yunwa ka je ka kwanta cikin AC kana jariya ai kai kana da ilimi kai kai wayo kai dibara ne ilimin kai kai ka kwashi dukiya al'umma ilimi zai sa kwashi dukiya al'umma a karatun da muka yi shekaran jiya na yi bayani yakin da aka dawo aka tara ganima kafin a raba ganiman wani bawa kuma bawan na annabi ne sallallahu alaihi wasallam sai ya ga dauki dirhami biyu daga cikin dukiya kuma da ya mutu sai aka ce Allahu akbar ai yana aljanna an manzara su ce yana wuta yana wuta ya rasulullahi yace ai kafin araba ganima ya dauki dirhami biyu kuma wa man yazrul ya tibi ma kalla yawmal qiyama Allah ce duk wanda ya dauki abun mutane ya koye a tara dukiya na al'umma ka ɗebe ka ɗiba ka koye za ka zo da shi ranar tashin kiyama to wannan dirhami biyu ya sanadiyar shi dan shi wuta to idan ko sahabin da ya zauna da annabi kuma wanda yake bawa ne ga manzo Allah zai ɗauki dirhami biyu na ganiman yaƙi ba a raba ba ina ga gwamnan da aka tara ma al'ummar jama'a dukiyar jama'a canyi ina ga ciyaman da aka tara ma dukiyar al'umma canyi ina ga sarakunan gargajiya da ake ba dukiyar al'umma su raba su canyi ina ga duk wani mai mulki da za a ba shi dukiyar al'umma ya canyi me zai gaya ma Allah wannan fa dirhami biyu ne ya kai shi wuta kai ko biliyoyin mutane ne ka taske kai kadai ko ku kadai kowa kwashi ya kai kasa waje ya aje kuma ba ku komi da shi ba ku komi da shi dukkan su ba wanda zai sayi mota ba wanda zai sayi magi ba mai sayan gishiri ba mai sayan manja me za ka yi da shi ba fa shi ake kaiwa lahira ba kuma kuna da awar ku musulmi ne ai in musulmi almu'minu kal bunyan yashuddu ba'daha ba'dan haka annabi yace kuma yana ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ba ka zama wa mumini ba sai ka so ma ɗan uwanka abin da kake so ma kanka to wannan an kawo na al'umma ne kuma al'umma nan yunwa suke ji kuma an ce a taimaki al'umma nan kai mai ƙarfi ne sun taru sun zaɓe ka suna ganin ka adili daga sama sai aka baka aka ce ka basu sai ka zo ka tafki abin ka kwashe ka kai kafar turawa ka je ka ɓoye ko ka kai wani banki ka je ka ɓoye ko ka ba wani mai ƙarfi ya je ɓoye maka sai ka zo kana gani kayi wayo to in kayi wayo wajen Allah ba ran da zaka je kabari kai kaɗai zaka je kuma ba ka zuwa da dukiyar nan kuma in ka je sai an tambaye ka akan dukiyar nan kuma duk wanda ke da haƙƙi a kanka sai Allah ya muku hisabi ran tashin kiyama in kai shugaban ƙasa ne ƙasar gaba ɗaya duk wanda ke ƙasar sai gawa shaƙe shi in kai gwamna ne jihar gaba ɗaya duk wanda ke jihar yana jin haƙƙi kuma sai ka biya shi in kai ciyaman ne gaba ɗaya ciyaman ɗin lokal gama ɗin kana da haƙƙi a kanka in kai sarkin gargajiya ne talakawan ƙasanka gaba ɗaya ɗamarar ɗinka suna da haƙƙi a kanka kuma sai Allah ya maka hifani da su an sashen kiyama. A nan su na cewa duk mai mulki in ya mutu aka binne shi ranar tashi alƙiyama da sarƙa yake tashi a kafafuwa mala'iku sun ɗaure shi a kafafuwansa kuma an ɗaure hannuwansa sai ya tashi da sarƙa ranar tashi alƙiyama. annabi ce babu abin da zai kwanci wannan sarka sai adalci in yayi adalci to yanzu ina adalai cikin masu mulki su yake adalci akwai masu adalci ne na shugabannin kasar ne ke adalci ko gwamnoni ko sarakunan gargajiya dukkan su ba wanda ke adalci ko uwa bai ba su ma kwatanta adalci din in dai ya tsira da shi da al'ummarsa kowa ma ya ce halaka to Allah ya ce duniya rayuwa ce kaɗan wa ma hayatu dunya illa mata'ul qalil rayuwa ne dan kadan wal akhiratu inda rabbuka khairul lil muttaqin amma lahira ya fi ga waɗanda suka ji tsoron Allah suka bar duniya domin ka ji tsoron Allah ne ka bar duniya wa amma man khafa maqama rabbi wa nahana an hawa fa inna jannata hiya al-ma'wa duk mutumin da ya ji tsoron Allah ya rabu da zu- son zuciya ya bar son zuciya to aljanna ne makoman shi saboda Allah zaka bar son zuciyarka ka tsaya kai gaskiya to aljanna ne makomanka amma in ka ce kai fa duniyar da sai kaga ka fi kowa to haka kake ƙara nisa ga Allah kake ƙara kusanta ga wuta kana nisa ga Allah kana kusanta ga wuta haka fada cikin wutar kuma in ka mutu dukiyar ta halaka sai abun da aka gani a sai abin da gani sauran da kasashen arna ka taimaka ma arna akan gina kafirci suna nan suna kafirci da dukiyarka ana kai ma zunubi a cikin kabari zunubi ya zama biyu ga wancan zunubi na kafirci da suke yi ga wannan zunubi na dukiyar umma ne ka sace gaba daya to da wani zaka ji baka da lada kuma baka aikin lada kuma ana kawo ma zunubi ko da yaushe rayuwa ta tafi banza za mu amaru mai kyanan kowa ji tsoron Allah ai adalci na
ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين ومن يعش عن ذكر الرحمن تقيض له الشيطان فهو له قرين ومن يعش عن ذكر الرحمن wanda ya bijire ma alkur'ani ko ya bijire ma ambaton Allah baya zikiri baya son mai zikiri baya karatu alkur'ani baya son masu karatu alkur'ani nuqayyidahu shaytanun fa yakun lahu qarin ubangiji ya ce za mu gwama shi da shaytan shaytan ya zama abokin shi kaji Allah ya ce zai haɗa ka da shaitan shine abokin ka tunda kai baka zikiri kuma baka so masu zikiri yanzu idan muna zikiri sai ka ce ai mahaukata ne ko in muna zikiri ka ce ai ba su da aiki ai annabi ne ya gaya mana ya ce fadkurullaha ta'kuluna sunakum majanu ku yi zikiri da yawa har sai mutane sun ce muku mahaukata to gashi da muna yi in muna yi sai ga muna kallon mahaukata kuma mu muna tafiya ne akan umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai ko da baka zikiri kuma ka butulce mu alqur'ani to Allah ce zan haɗa ka da shaiɗan amma fa shaiɗan nan a ɓoye zai rinka zuwa ma ai zai zuwa fili in shaiɗan ya bayyana fili ai ka gane shaiɗan ne a ɓoye zai ha- zai an haɗa ka da shi duk wani aiki na alheri sai shaiɗan ya hana kai duk wani aiki na shari sai rinka baka shawara kada kai kaza kada da Allah ya za ka yi na ruwanka ko da ana zikiri sai ki je ka zauna kai tamiranka ka taɓa gani annabi na zikiri ne to annabi bai zikiri wa ya kawo zikiri wa ya kawo zikiri ba shi ya kawo ba duk wani aiki na alheri suka shi ɗan ya ce kada kai ya za ka yi sadaka ka ɓata dukiyarka don me za ka yi zakka su ba wanda za ka ba zakka aiki ne suke yi suna zaune kawai za ka ɗauki dukiyarka ka ba su to duk irin wannan shawara na banza sai shaitan ya rinka baka a zuciyanka wa ina shiya'in la yuhuna ila awliyaihim suna yi ma zuciyar wahayi ne da zuciya shaitan yake magana maza su na cewa inna shaitana ya jarili ibn adama majarar damma wai shedan yana tafiya cikin jikin dan adam kamar da jini ke tafiya duk inda jini ke bi a cikin jikin dan adam shi ma shedan yana shiga cikin jikin dan adam yana bi ne shi yasa yake zo maka ta ko ina ya ce zan zo musu ta sama zan zo musu ta ƙasa zan zo ta dama zan zo ta hagu sai wanda ya gamu da rahaman Allah to ubangiji ya ce duk wanda bai sanu da rahaman mu ba ya bi maganar shedan to za mu haɗa su a buta fa huwa lahu qarin ubangiji ya ce to shine abokin shi kuma tare za su tashi ranar tashi a kiyama tare da wannan abokin nashi shi dan a rayuwa ma har da abuta an hana ka kai abuta da kowane irin mutum annabi yana cewa falyanzura ahadakum man yukhallil kowane ɗayan ku in zai yi aboki ya nemi aboki na kwarai da zai abuta da shi domin yuhsharul mar'u ala dini halili ana tada mutum akan addini abokin shi wai wani malam yana cewa an mar'i la ta la ta sal wa an mar'i la ta sal wa an qarinihi fa kullu qarini bi muqarinihi yaktari wai in ka ga mutum kada ka tambi halinsa ka kula da abokinsa domin kowane aboki yana abuta ne da irin abokinsa yanzu in kai bako a gari yanzu ya sauka gidanka kada ka tambaye shi da Allah wani irin ɗabi'a kake da kai shiru in ya fita in zai dawo zai zo gidan da irin wanda suke da ɗabi'a iri guda in mashayi ne duk inda mashaya suke sai kaga ya samu wani mashayi sun dawo tare da shi in mai zikiri ne duk inda yake zai samu wani zakiru tare za su dawo in wani irin aiki yake sai ya jawo mai shi sun dawo tare to kada ka tambaye shi ga abokin shi ya nuna maka irin halayen irin halayensa to shi yasa Rasul yake cewa in za ka yi abuta ka yi abuta da mutumin kirki wanda zai dora ka akan tafarki na kwarai to waɗannan yanzu Allah ya sa shaidanu sun zama abokansu shaidanun nan kuma suna dora su ne akan mummunan hanya sai ga mutum ya rayu a cikin mummunan hanya Allah ya kiyaye mu na'am
وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون وإنهم ليصدونهم عن سبيل ويحسبون أنهم مهتدون ubangiji ya ce shaidanun nan sai su taushe su daga hanya na kwarai su hana su bin hanyar na kwarai kuma su wa ya tibu na annan mutadun sai su aza su suna kai shirya ne kuma shaidan ya batar da kai ai shaidan baya da kyau Allah ya kare mana sharri shaidan Allah ya kare mu yakan zo ma dan adam ta ko ina ne in ya zo maka ta wurin sadaka ya ga ka gagare shi sai ya zo maka ta wurin kyauta in ka gagare shi sai ya biyo maka ta wajen sallah in ka gagare shi ya biyo ta wajen azumi in ka gagare shi ya biyo ta zakka in ka gagare shi ya biyo ta hajji ko ta ina kai in ka fi ƙarfin shi masu ya biyo ta hannun iyalanka yadda zai samu ya rika haɗa ka da iyali in ka gagare shi ya shigo yana haɗa ka da mutane unguwa Allah ayi halin shi ya neman yake halaka ka sai ka kuma da ina ya Allah ta ko ina shi zan zo maka yake in ya kula gabanka ya ka kauce ya dawo hannun dama in ka kauce ya dawo hannun hagu in ya gagara sai ya shigo cikin sana'anka sai ya nuna maka sana'an nan ga yadda zaka yi ga yadda zaka yi cuta in ya gagara in kai ma'aikacin gwamnati ne sai ya shigo ai shi ke bada shawara lalla in sai ka kwashe kudin wani abu ne wayo ne i wayo sai ka yi haka haka haka ka sa jan giro ka kashe wannan ka rubuta wannan sai ka kwashe kudin shi ya zamu sa'a sai ya koma gehe yana dariya ya san ya gama da kai shi da ba yana neman abokin zuwa wuta ne tun ya san shi wuta za shi to yana neman abokin zuwa wuta to ya kullo mata ko ina sai ya zo ya kawata ma wannan in ya sa ka kai wannan sata sai ya nuna maka cewa ka je ka yi ibada ka je umra shi ne sai ka je ka je umra ka je ka yi sallah raka'a biyu kana gani kai ka yi ibada sai zama Allah da sallar ka kama da wanda ya sallah kama da wanda ya sallah cikin ɗaki shi ne mun wancin sallolin bambancin su annabi ya ce in kai sallah kaba sai wani ya yi raka'a dubu tare zai samu ladan da kai sallah kaza amma fa in ya zama fillahi lillahi min Allah ila Allah Allah sai abu ya kasance saboda Allah ta yi ne don Allah kawai amma manyan mutane suka ga ce guje umara ku huta to kaji ba ma saboda Allah ya je huta ne nan ya kwashakin jama'a ne ya je huta kaga bai je don Allah ba eh shi yasa Allah ya ce shaitan din ko shaitanun ya su dunahum an sabili sai su taushe su daga hanyar alheri su nuna musu wani hanya ya shigo bisa zuciyar ya zauna yana baka shawarwari wani makiyin ka ne wani mai suka wani kamar dusharin shaitani shi dai ya samu inda zai nasara a kanka mazala su salama wata rana yana sallah da su ba sai yana haka da hannu yana haka da hannu ka san idan aka fara kiran sallah Dalladan ya ce Allahu akbar shedan yakan sheka da gudu ne don bai son kiran sallah sai yayi ta gudu yayi ta gudu sai ya je inda bai jin karan kiran sallah sai ya tsaya wurin sai an gama kiran sallah kafin a fara iqama sai ya dawo sai ya shigo cikin masallaci sai ya shiga tsakiya yana bin tsakiya tsakiya haka yake shiga haka yake shiga shi yasa Allah sai yake cewa ku daidaita sahunku ku haɗa kafa da kafa ina ganin shedan na shiga cikin ku tunda shi yana ganin shi nan to sai yanzu yana shiga yana ɓata sallah kuma sallar da zai ɓata sai ne ka kaba ta sallah sai yanzu yana baka shawarwari ko yana labari da kai sai ga mutum ya ce Allahu akbar amma daga cewa Allahu akbar ya yi ta masallacin jikin ne yake masallacin rayuwar gaba ɗaya ba ta masallaci ko yana can yana shawarar kasuwa ko in na je gona gobe ga yadda za ni wuri kaza zan fara aiki in ma'aikaci ne yana tunanin gobe aiki na kaza kaza sai ka gade sallan yana yi ne amma rayuwarsa bai wajen sallah shaidan ya gama da shi ya shiga cikin zuciya ya dawo bayan kiran sallah shiga cikin zuciya sannan su sallama yana sallah sai shi tun da yana ganin shaidan fili sai shaidan ya zo gaban shi yana rawa sai manzara na haka da hannu yana haka da hannu da ya sallame sallah sai aka tambaye shi ya rasulullahi mun ga lokacin da kake sallah kana ɗan yawo da hannunka menene ya faru ya ce shaidan ne ya zo gabana yake rawa bayan na kama sa sallah to na so ne in kama shi in ɗaure shi da yaggwai in sa shi a hasumiyar masallaci in ɗaure shi idan gari ya waye da sahe in ba yara su yi ta yawo da shi cikin madina kowa ya ga shaidan manzo Allah sallallahu alaihi ya ce to sai na tuna tun da annabi baban tuwa yake ba amma duk ya karantar da mu yace sai na tuna annabi Sulaimana ya mallaki duniya gaba daya har yana cewa rabbi habli mulkan la yanbaghi li akti min ba'di ubangiji ka bani mulki irin wanda wani bai sake irin shi har abada har tashin kiyama Allah ya ce Sulaiman na baka yace to duk da mulkin na Sulaiman bai kama shedan ya daure ba shi yasa ban kama shi ba da na kama shi na daure da safe in ba da shi cikin madina a yawo da shi to amma kaga har yau sai na umar radiyallahu ta'ala anhu in ya bi hanya shedan bai ka shiga hanya idan shedan ya hangi umaru daga can zai saki hanya domin umaru ya ga wannan kawali ya ce duk da muka gamu da shedan gani gashi zan cire kanshi shedan kuma bai yarda do ya san halin sai na umar shi yasa bai yarda ya shiga hanyar da sai na umar yake shiga in banda sai na umar shaitan na iya zuwa wurin kowa ya sa masa wasu wasi wata rana manzon sallama yana zaune da sai na bakar sai wani mutum ya zo yana ta zagin sai na bakar yana ta zagin sai na bakar yana ta zagin sai na bakar abubakar ya shiru bai tanka ba manzon sallama shi ma bai tanka ba sai shaitan ya zo wajen abubakar din yake ba shi shawara kana mu zagin ka kana mu zagin ka ya za ka bayyana zagin ka ka kyale shi to da annabi ya ga abubakar kaman zai rama zagin sai maza na miƙe tsaye ya miƙe tsaye sai abu ya bi shi sun yi nisa sai ce wai ya rasu wallahi ai na kusa ta ina so in rama zakin sai ka tashi ya ce ai na san za ka rama shi yasa na tashi lokacin da mutumin nan ke zakin ka Allah ya aiko mala'ika yana sai yana rama maka duk zakin da mutumin nan ya maka mala'ika yana rama maka amma in ka buɗe baki ka tanka mala'ikan zai tafiye shi in ya so sai ku zauna kuna yi tare da mutumin don kada ka tanka shi yasa na tashi to kaga shaidan kenan yana iya zuwa wurin kowa ya samu kowa irin wasu wasu amma shi sai na Umar Allah ya kare shi shaidan bai zuwa wurin shi shi yasa annabi yake masa kira da cewa alhaqu ma ummar aina ma dara wai gaskiya yana tare da Umar duk inda yake domin shaidan bai zuwa wurin shi balle ya kawo shawarar banza ba shi ke harkawa ba to bai isa wurin shi ba har yana nuna shi yana ce laukar na biyu min ba'di la kana umar da za a yi annabi bayana da umar ne za a aiko da akwai annabi bayana da umar ne za a aiko wata rana manzon sallama matan shi na cikin gidansa shi ma yakan samu irin wannan jarabawa daga Allah matansa sun zo sun kewaye shi suna karanta masa cewa kai muna kaza mu ma ba kai mana kaza ba ya kamata a ce kaza suna dai irin ɗabi'un nan na mata don ita mace duk inda take mace ne har da matan annabawa haka suke da irin ɗabi'un nan na mata duk iri guda ne sai dai waɗancan suna da kususiya na zaman su da manyan mutane domin ita mace in ta auri babban mutum sai ta samu wani karamci da take da shi na babban mutum ɗin nan to balle matan maza sallama suna da kususiya na zaman su mata annabi ne amma duk da haka suka zo suka zauna suna ka sai mana kaza ka ba mu kaza ka yi mana kaza sai yana ba su hakuri ku dai hakuri ina ba mu yadda ba ku dai hakuri sai sai nawa muka zo lokacin ba a hana shiga gidan shi ba don da baya Allah ya sa doka kada wanda ya sake shiga gidan aka saukar da ayoyin kule wa karna fi buyutikunna wa la tabayyana tabayyana zahidatul kule Allah ce ma kowace mace ma ta tsaya gidanta kada wata ma ta sake fita wannan an sa doka to lokacin ba a sa doka ba sai na bakar da ya zo yana jin muryar su kuma yana jin muryar annabi na ce ku ya kuni sai ce salamu alaikum sai shigo menene wallahi ga su sun dame ni in kaza in kaza Abubakar ya zauna yana ku yi hakuri mana ba ku gani shugaba ne yana ba su hakuri kan halin mata ina kaza kaza kaza har sai na Usman ya zo shi ma ya shigo ya ta ba da hakuri ba su yadda ba sai ka sai na Umar ai lokacin da suke wannan abun shedan na wurin shi yake zuga su ku ce kaza kada ku yadda ku yi kaza ku yi kaza shedan ya hausu sun hau ya zuga su sun hau to sai ka sai na Umar shi kuma shaidan bai yadda su yi ido hudu da umaru duk inda umaru ya shiga shaidan bai yadda sai na umar wani dogon mutum ne lauka lauka in ka ga idanunsa ma jajir mutum ne mai ban tsoro kuma ga shi da karfi da ya zai ce salamu alaikum da su matan suka ji buriyar sai na umar sai ko wanda ta tsoma ya fita da gudu sai ɗaki shi tun ma bai shigo ba kowa ya gudu manzo Allah ya murmushi ya ce shi umar idza salaka fajja salaka shaytan fajja gar fajji umar in ya shiga hanya shaytan yakan saki hanya ne bai yadda shiga hanyar da sai na umar ya shiga domin ya san wai sai na umar to amma in banda shi da ke da irin wannan hususiya shaytan na tare da kowane irin mutum kuma in ba kai hattara ba kowane wuri sai ya zo maka a ibada ma sai ya zo maka karshen ta ma kana cikin sallah sai ce ai wannan sallah ta yi kyau a zuciyarka sai kana jin kai aiko wannan sallah ta yi kyau ai ya bata sallah ko ya sa maka ujubu in ka yi ibada sai ka tafi ni yau nayi kokari ni nayi karatu alqur'ani hadisu biyar ko ni nayi sallah raka'a kaza ya sa ma ujubu ya bata sallah ko ka gama sallar ibadan ka zo kana dan wani girman kai kana gani wani girman kai ya bata ibada. ko kana gani na dan ji wancan imani don na mishi kokara ibada ya bata ibada ai na bi wancan ilimi saboda haka na bi sanin addini ya bata ilimi ko ina zai zo maka ba sai Allah ya kare ka shi yasa Allah ya ce wa'annan shaydanu suna tare da su suna dora su akan mummunan hanya su kuma suna gani annahum muhtadun cewa su shiryayyu ne ko suna kambata na'am
حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ومن يجي سنة تاري da shekan hatta idan ja'ana har sai ya zo mura alkiyama idan shi dan adam ya zo alkiyama tare da shekan din to yanzu ne zai tabbatar da cewa zama da shaidan bai da amfani suka ce buɗe baini wa bainaka buɗe mashaikai baini wa bainaka kai to da ma dai a ce tsakanina da kai ya kai inda rana ke fitowa zuwa inda rana ke faduwa a ce ya ma duka haka nan sau biyu a ce ni ina ƙarshen gabas kai kana ƙarshen yamma da abu ya fi min amfani abuta da kai bai amfane ni ba to a cikin mutane ma akwai shaidanu ba ainihin dole sai shaidan na ɓoye ba mutane ma akwai shaidanu wani shaidani ne in kai abuta da shi sai tsora ka akan aikin shaidana domin akwai abokai wani bai neman mata abokin shi ne zai jawo shi ya sa shi neman mata wani bai sata abokin shi ne zai jawo shi ya sa shi neman sa ya sha satan nan wani bai shan giya abokin shi ne zai jawo shi ya sa shi shan giya wani bai cin haramu ko ka ba shi bai ci amma sai abokin shi ya ba shi shawara ya za ka zauna kai kenan albashi yaushe albashi zai ishe ka albashin ka guda nawa ne yaran ka su je makaranta za ka yi kunke kunke kuma ka tsaya jan ta Allah ciwa ciwa ake ya halaka ka ya halaka ka da ya bakka akan albashin ka da ya taimake ka in Allah ya musu albarka sai su dauke ka amma ciwa ciwa nan ba ran da zaka koshi har ka mutu kariya kake in dai haramu ne to ba ran zai ishe ka kuma kullum kana cikin wahala kuma kullum kana cikin lalura don kullum ne ma kake in ba shi kaci ba baka da kwanciyar hankali kuma cin shi bala'i ne annabi na cewa kullu lahamin na babu sutin fannaru aulaniya duk jiki da ya tsira da rashawa rashawa fa ba ma haramun ba tukuna rashawa abun da yake tsakanin haramun da halal shi ake kira rashawa in dai shi kaci har jikinka yayi mai annabi ya ce fannaru aulaniya wuta shi ya fi cancanta da wannan gangan jikin kenan mutum na mutuwa sai a sa cikin wuta to balle harshe da ya kawata ma abokin ka ya jawo ka ya kara ga nuna ma cewa ka ci haramun in ka ci haramun abin banza da zaka biya alkiyama naira ɗayan ka ci zaka biya shi alkiyama kish bayan amfani na'am
ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون walan yanfa'akum al-yawma ubangiji ya ce yau da kuka zo al-kiyama abutanku tarayyanku ba zai amfane ku ba ba zai amfane ku ba walan yanfa'akum in zalamtum annakum fi azabin mushtarikun da kai da shaytani duk cikin azaba ba ku tabbata kaga abokinka ya jawo ka ya sa ka cikin wuta wani mutum wani kafiri ne sai yake da walima a gidansa na ko suna ko aure ko dai wani walima to sai shi abin ya nasa masa a zuciyarsa cewa shi yana so annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen waliman kuma annabi ya ci abinci in ya zo kuma shi kafiri ne bai musulunta ba amma yana bukatar annabi ya zo gidan shi kuma annabi ya ci abinci to sai aika a gaya wa annabi yana gayyatar shi aboki kuma yana so annabi ya zo manzala sallama ya zo da ya zo sai ya ce yana so ina so ka ci abincin gidana sai annabi ya ce ba zan ci ba sai ka musulunta ba zan ci abincin ka ba sai ka musulunta ai manzala sallama ya fi kowa shari'a ai shi ne ma shari'a gaba daya kuma shari'a na tafiya a kan sani sai ce to ba zan ci wannan abinci na gidanka ba sai ka musulunta in ka musulunta zan ci abincinka to tunda yana kwaɗan zuwa annabin kuma yana son cin abincin annabin sai ya ɗauki kalmar shahada aka lakana mai kalmar shahada sai kalmar shahada ya yi la'ila illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai maza na ci abincin to yana da aboki abokin ya yi tafiya bayan an gama liyafa annabi ya koma gida sai abokin nashi ya dawo da abokin ya dawo sai aka gaya ma abokin cewa ai abokinka ya musulunta har ya bi manzon Allah ya musulunta wallahi ya musulunta wani kuwa shi ba sai ta shafi ɓacin rai sai je same shi wani yaya za ka musulunta ya ce eh ina so ya zo ya ci abinci na ne kuma ya ce ba zai ci ba sai na musulunta shi ya sa na ci ai na ci ne don dai na musulunta ne don dai ya ci abinci sai aboki ya tinga su gashi ni ban yadda ba mu je da Allah ka je ka zuba musu niyo a fuskar shi mu je ka ka gaggaya mai maganganu ka nuna ka fita musuluncin nashi amma in baka ya gaba mu rabu kai ya gaba da mu aboki ya na sani sa'atu fulana khalila kai co da ma ban riƙe wani aboki ba ya gabu da mugun aboki aboki ya dinga zuga shi ya ce ma annabi wala kan shi kuma yace wai in bai ba sun rabu shi kuma gani yake in an rabu da wannan kamar wani tsiya ne sai ya biyo shi in ji kadara maza su yana zaune da ya zo sai gaggaya ma annabi maganganu annabi na zo da bai tanka ba sai ya ce zuba mai miyo a huska sai ya tofa miyo ya zubo yana zu a manzo Allah wallahu ya asmaka minan nas ya yi nabi hasbuka Allah wa man tabaka min almu'minin annabi ne fa wanda Allah ne fake gadi shi ba ko kafin ya iso jibrilu na tsaye bayan manzo Allah malaka jibrilu ya zo yana tsaye lokacin da ya zo ya tofa miyon nan yana tofa miyon nan manzo Allah sallama sai jibrilu ya maida miyon a jikinsa sai jikinsa ya koma kaman wuta miyon da ya tobo sai miyon ya kokkone shi gaba daya kuma sai ya zamo ya zama masa kaman azabar wuta shi ne ma sanadiyar halakar shi sai ya mutu kaga ya mutu bisa kafirci da abokin shi ya dora shi to da suka ji alkiyama sai yake ce kai ya laitani lamma ta hatu fulan habilan faqad atana na zikri bar jani kai cona da ma bai abuta da ware ba gashi ya halaka ni bayan da na shirya na musulunta kuma ya zo ya dora ni akan halaka to da shi da abokin sai aka kai su wuta to shi ne wannan in kai abuta da mummunan aboki zai dora ka akan mummunan hanyar da shi yake bisa in kuka tafi akan wannan hanya in kuka je ranar kiyama yusharul mar'u ala dini halili sai a tada mutum akan addini abokinsa sai da idan kuka zuwa kiyama da kai da shi sai ka dan ce lan yafu akum al-yawma idzallantuhu annakum fi ghairi mushtariku yau kan abutan ba ta umfani yau kan mu'amala ku ba ta umfani domin kun yi zalunci kuma da kai da shi za ku tabbata a cikin wuta kaga in shaidan ne abokin naka kun zauna da shaidan ne a cikin wuta in wani dan adam ne ka samu kake hulɗa da shi kai abuta da shi har ya halaka ka ya hana ka ibada ya hana ka zuwa zikiri domin duk wanda ya hana ka zikiri ya zama shaidan ko wani irin mutum ne ba wai malami bane ko da yana buɗe baki littafi na faduwa in dai zai hana ka zikiri ya zama shaidan ya na bayani ba wai ilimi ne gadon annabi ba ko gadon annabawa ba aiki da shi ka yi aiki da irin abin da annabi ya ce a yi aiki da shi shi ne gadon annabawa to idan za ka samu wani malami ya hana ka zuwa wurin ibada ya ce ma zikiri bai da kyau ko kaka je kai aikata aiki kaza ko ce ma maulidi ba da kyau kada ka je ya halaka ka ya zama shaidan ya hal- sai ka ce da na sani ranar tashin kiyama in ka da maganar shi in dai kai da sai ka da na sani duk inda ake aika na aiki na ibada in dai wani zai hana ka to in ka je alkiyama sai ka da na sani ana zaune lafiya lauma ka yi ibadan ka ji tsoron Allah in ka je kabari sai ka da na sani duk mutumin da ya je kabari sai ya da na sani in ka ji daɗi sai ka ce kai co da na sani da na yi fiye da haka ban san haka abin yake ba da bautar ya fi haka in ka sha wuya ka ce kai co da na sani da ban aikata wannan laifi ba ga wannan laifi ya zama min bala'i to duk wanda ya je sai ya yi da ya sani balle wanda ya runguma mummunan aboki kuma shi mummunan aboki ko nan duniya yana jawo ma matsala idan kana zaune lafiya lau sai Allah haɗa ka abuta da wani wanda yake ɓarawo ne kuma an san ku tare in yayi sata na ɗayan ba kan shi ba sai an fara neman ka wanda yana abokin ka na biyu in ba a yi sa'a ba in an kawo shi sai ce da shi da wani ne ko da ku baka taɓa yi ba kuma in ya ce ni da wani ne ba wanda zai gaddama don ana ganin ku tare ya faru a isai wani gari a oyo state kafin a fara ramadanan nan na je maulidi suke bari labari akwai wani yaro zakiru ne mai yawan zikiri kuma bawan Allah ne to sai wani ya zo bako irin bayanin da nake yi sai suka yi abuta da bakon domin yana ganin bakon kamar zakiru ashe shi ba zakiru bane barawo ne kuma shi bai sani ba amma in za a je wajen zikiri sai su tafi tare in za a je wajen ibada sai su tafi tare sai aka gan su tare sai aka ɗauke su abokan juna ne to sai wannan ya ji ya yi mummunan sata da ya yi mummunan sata da aka kamo shi jami'an tsaro suka kamo shi za su kai shi station sai aka biyo aka ga wannan abokin zaune shi bai sani ba da zuwa sai ce ihin da wannan sai ya nuna shi ya ce da wannan sai aka ji aka kama shi shi ma aka samu yan kwasa aka wuce da shi station yana me ya faru menene ya faru aka ce in mun je can za ka yi bayani to da aka zo da shi sai aka fara bugun shi yana yaran tse da Allah shi bai san abin da ya faru ba aka ce ka sani in ka ji wuya za ka yi bayani wallahi da aka dinga bugun shi sai da ya mutu a wuri a wurin ya mutu da zai zo mutuwa sai yana kalmar shahada la ha ila ila mun rasulullahi la ha ila ila mun rasulullahi saboda ya ce bai sani ba jami'an tsaro sun ce wai bai ji wahala ba ne in ya ji wahala zai bayani su kuma ta wannan hanya sai Allah ya musu azaba ranar kiyama ba inda Allah ya ce a gallasa ma dan adam akwai hanyoyi da yawa da ake bi ma mutum a same gaskiyar shi amma aka ce a yi masa azaba in kai masa azaba don ka fi shi karfi a nan in an ji alkiyama ba in kana da wanda ya kama maka a nan wa zai kama maka alkiyama akwai wanda zai kama maka alkiyama ne in kai kai kashe shi aka je lahira ba za a nemi gwamnati ba akwai gwamnati lahira ne da kai za a yi kai da kai mummunan aiki abin ya dawo kanka saboda ka kowane ma'aikaci ya yi adalci a cikin aikinsa ka yi hukunci daidai irin yadda ya kamata amma ba a kawo mutum ba kawai a same shi a walakanta shi a ci mutuncinsa a ci mutuncin zarafinsa kuma ba a san me ya faru da shi ba wallahi wannan zaki na ya mutu aka ce muqaddam yaron ku guda ya mutu aka ɗauko shi aka zo aka yi masa wanka kuma mu za mu yi maulidi sanadiyan wannan abin ba a bayi maulidin ba sai da aka tsaya aka yi ta mai addu'a aka yi zikiri aka yi mai addu'a sannan shi wancan aka wuce da shi da aka je aka bincika sai aka gane ashe za ma tsohon farawo ne shi sata yake yi to kaga kadara ta hau wannan saboda mummunan abuta kenan tun nan duniya ka kiyaye mummunan aboki in kana tare da mutum aka ce wannan yana da miyagun ɗabi'u to ka kiyaye shi na farko abun da zaka fara kula da shi yana shan wani abu duk mutumin da ke shan wani abu shaye-shaye nan na iya sa ya aikata mummunan aiki ko waye shi wannan yana shan ganye wannan yana shan giya wannan yana shan wani kwaya to abin na iya batar da hankalinsa wata ran sai dauke ke kai ka sai ku aikata mummunan aiki tare da shi saboda ka kiyaye ka san mutum na kwarai da zaka zauna da shi wanda in abu ya faru aka ce wani ne sai a ce a'a ina wani nan babu ruwan shi wallahi wani nan mutum ne na gari wallahi wani nan salihi ne to shaidan duniya shine shaidan lahira shaidan duniya shine shaidan lahira a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya mutu ba wai addu'a ake mishi ba ana cikan wani ana gafarta mu wani ba shi ake yi ba idan aka yi magawan wanka sai a kawo gawan a aji annabi ne zai magawan sallah amma idan manzo Allah ya zo wajen sallar gawa sai ya ce menene tarihin gawan sai a ce wallahi ya rasulullahi mutumin kirki ne mai tsoron Allah ne mai yawan ibada ne mai kaza ne mai kaza ne to idan aka gama sallah sai annabi ya ce shaidan da aka yi masa shine shaidan sa a wurin Allah ranar kiyama shikenan ai wata rana yana zaune sai aka biyo da gawa sai mutane suka ce kai wannan bawan Allah mutumin kirki mai tsoron Allah babu ruwan shi sai maza Allah ce waje ba sai shiru bai magana ba jin kaɗan ba a ɗaga wurin ba sai kuma aka biyo da wani gawa sai maza Allah sai sabai suka ce wannan fasiki wai Madina an huta an samu zama lafiya wannan shaidani wannan haɗabibi ya addabi mutane maza Allah ce waje ba bai magana ba bayan lokaci kaɗan sai sai na Umar ya tambaye shi ya ce ya Rasulullahi ɗazu an biyo da wani gawa an yabe shi an ce mutumin kirki ka ce wajen bad baka yi magana ba yanzu an biyo da wani gawa an aibanta shi ka ce wajen bad baka yi magana ba me kake nufi da wajen bad ya ce na farko ku yi mai kyakkyawan shaida aljanna ta zama wajibi ya shiga saboda shaidar ku shine shaidar da Allah ke amfani da shi na biyu ku yi mai mummunan shaida wuta ta zama wajibi ya shiga shaidan ku shine shaidan da Allah ke amfani da shi ake so in mutum ya mutu ai mai kyakkyawan shaida to kai kokari kai aikin da za a yi ma kyakkyawan shaida kai kokari ka zauna da mutanen da ko bayan su za a yi ma kyakkyawan shaida akwai wani babban mutum da aka yi na taba bada kisan a nan a kaya ma aka yi shi na san shi yana yaro karami ya zo ya rasu babban mutum ne amma mutumin mutumin kirki ne kuma bawon Allah ne kuma mai arziki ne amma an ji daɗinsa don da ya mutu kamar garin ya mutu gaba ɗaya kuma ya mutu ne a makka ya ji aikin hajji kuma da yake Allah ya yarda cewa bawansa ne ya karɓe shi da zai je makka ɗin ya ya ya samu kujera na bai samu ba sai ya je kano da ya je kano yana da wani babban mutum abokinsa sai ya je sami abokin nan alhaji ina ko son je makka sai mahaifiyar shi ta aika ta ce a gaya mu abokin shi kada ya bari ya je makka kada bayyace da ya zai ce ina son je maka sai alhaji ya ce ai kujera ya kare wallahi alhaji man dai kai hakuri babu kujera kujeru sun kare ya ce ni cikin jaka na fa akwai likafani na fa san makka zan mutu kuma a ce min kujeru sun kare ai sai na je makka sai shi wannan abokin yana dariya ka je makka da kafa za ka je makka sai ga wani yaro alhaji alhaji wani ya ce zo gaya ma akwai kujera guda na makka da ya saurayi kana da mutum ya ce ka ji kujera na to an faɗi gaban shi yana yiwa a ce babu sai aka ba shi kujera sai ya ce makka kuma yana zuwa makka sai ya rasu aka ce laraba suka ce hausawa sun zo za su yi kuka aka ce gara ku yi kuka to ya za mu yi mu binne shi sai laraba suka ce ku yi shiru ku kyale in dai na Allah ne Allah ne zai kawo masu binnewa kafin lokaci kaɗan wurin ya cika da ɗan adam lafiya an mata rajulan wa huwa garibun lafiya wani bako ne ya rasu sai a faka mota a faka mota sai aka taru sai aka binne shi a makka to da na ce muku mutumin kirki ne ya rasu da shekara bakwai sai wani mutum ya baro kaya ma nan zai je jega ya je ya wuri sai ga mata immigration na ya wuri lokacin suna da tsanani ana bincike sai aka kira shi a cikin bukka ko cikin rumfa za a bincike shi an fara binciken shi sai shi immigration ya ce daga ina kake sai ce daga kaya mu miki kaya ma kaya ma fa ce eh kaya mu ka sani Allah da iko sai ya kawo sunan wannan mutum da ya mutu a Makka yace na san Alhaji Mande ka san Alhaji Mande ka san shi yace na san shi yana ina sai ce ai ya rasu a Makka sai shi wannan immigration ce rasuwa ya kai shekara nawa sai ce zai kai shekara bakwai sai ce lallai ka san Alhaji Mande to mun sake ka saboda Alhaji Mande a nan duniya kenan kafin a je lahira dan ba kyakkyawar ɗabi'a yake da ba inda mummunan ɗabi'a ne da a ci wani tsohon ɓarawo ne sai ce yawwa dama mun daɗe muna neman shi ya gudu ashe kai ka san shi abokin shi ne ka ga an shiga matsala saboda haka kowa in zai abuta kai abuta da mutumin kirki duk mutumin da zai ɗora ka akan mummunan hanya a duniya ko ya ɗora ka akan mummunan hanya a lahira ka kiyashi kowa shi
mai tambaya yana cewa assalamu alaikum malam wai shi ya halatta wanda ke azumi ya kwalkwali kunne
ya halatta suna dai ba ruwa zai zuba mu kunnen ba ya halatta
sai mai tambaya na gaba yana cewa halatta assalamu alaikum malam malam shekaran jiya ka yi bayani game da kabari kuma wannan bayanin ya ji daɗi sosai yana neman alfarma to Allah idan da hali a sake jan hankali da bayani kamar irin wancan da kai da ya gabata to ai ba sa wani irin bayani bane aka ya kabari wata wata nan za a yi sai tambaya na ƙarshe mai tambaya na shi Allah ya gafarta malam wai sallar da ake yi raka'a biyu na nafila kafin juma'a shin farilla ne
a'a sunna ne sallan da ake kafin a yi juma'a nafilar da ake cikin masallaci ai kowane sallah an fi so ka yi nafila kafin ka yi shi ba wai na juma'a kaɗai ba lokacin da ya yi isra'i da ya je fada sai allah ya bashi sallah hamsin ai sallah hamsin aka ba manzo allah ba sallah biyar ba to da ya dawo annabi musa ya tambaye shi sallah nawa aka baka annabi musa na sama na biyar da ya zo iska annabi musa suka yi ban kwana sai ce masa sallah nawa allah ya baka sai ce sallah hamsin sai ce ka koma ya rage al'ummanka ba su ƙarfin bani isra'ila ba kuma bani isra'ila sun gaza yin sallah hamsin balle al'ummanka ka je ka ce allah ya rage maka sai ya dawo fada ya ce ubangiji a rage sallah sai allah ce na rage biyar sai ya sake dawowa annabi musa ya ce nawa ya rage sai ya ce allah ya rage min sallah biyar sora arba'in da biyar sai ce ka koma ka gaya ma allah a rage da ya dawo ya ce ubangiji ina neman alfarma a sake rage sallah sai allah ce ya muhammadu na rage ma biyar sai ya dawo annabi musa ce sallah nawa ya saura ya ce arba'in sai ya ce koma a rage har yau da in ya je a rage biyar ya dawo in ya koma a rage biyar ya dawo ya sake koma a rage biyar ya dawo har sallah ya saura guda biyar da ya saura guda biyar da ya dawo sai annabi Musa ce ka koma ka ce a rage sai ce ina jin kunya Allah ina jin kunya Allah hamsuna salawatin ka taba hunna Allahu alal ibadi faman atahunna bi haqqihinna kana lahu ahadan inda Allah yadkhulu jannata ومن ضيئهن كان في معيشة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له أنا سلا ce sallolin nan guda biyar zan kai su duniya Allah ya wajabta ma dukkan ɗan adam wanda ya sallace su ya ba da haƙƙi a kai to zai shiga aljanna wanda ko ya ƙi to yana tsakanin shi da Allah in Allah ya ga dama ya gafarta mai in ya ga dama ya yi mai azaba to sallolin guda hamsin su ne da aka zo duniya in za a yi sallah asuba ana so ka yi raka'a biyu raka'ata da fijiri kafin ka yi sallah asuba kaga in ka yi sallah asuba da raka'ata da fijiri ya zama hudu azabar kafin ka yi ana so ka yi raka'a hudu na nafila sai ka yi azabar raka'a hudu bayan azabar ana so ka yi nafila raka'a hudu la'asar ana so ka yi raka'a hudu kafin ka yi sallar la'asar amma bayan la'asar ba a wani nafila sai magariba za ka yi sallah uku ana bukatar ka yi sallah biyu bayan na magariba sannan za ka yi shafa'i za ka yi wutiri sannan akwai sallan dare raka'a goma shine wannan tarawihi da muke yanzu ai maza sula kullum ne yake yi to idan ka haɗa sallolin da shi wannan na juma'a raka'a biyu da ake kafin sallah in ka haɗa sallolin zai baka sallah hamsin kamar da aka bashi kamar da aka bashi daga can sallah hamsin in ka haɗa sallolin amma in baka iya kayi ba to wannan farilla dai su ake so kai amma shi nafila a juma'a wannan sunna ne in kayi kana tsada kuma kowane masallaci in ka zo an fi son kai nafila lokacin da yayi isra'i da ya dawo fadar Allah zai dawo duniya sai jibril ya ce ya rasulullahi ai kai ba ne bari mu kai ka ga aljanna idan aka shirya aljanna to yace da muka zo aljanna sai ina jin sawun takalmi a bayana fat fat fat fat ana tafiya bayana ya ce ko na wai ga sai na ga bilal ne mai kiran sallah shine bayana da na dawo sai nake tambayar sa bilal wani irin aiki kake ma Allah da na je aljanna na ga sawun na ji sawun takalmi bayana kuma ina waiwaya sai na ga kai ne wani irin aiki kake wa Allah sai ce al'ada na ya rasulullahi da tun ne alaula alaulan nan ba zai warware ba sai na raka a juna nafila ko yaushe na yi alaula sai na yi nafila raka a juna kuma ni ko da yaushe cikin alwala nake to kaga ashe kai alaula kai nafila ko da raka a juna ne ba karamin alheri bane to da kai kokari tun na filfilin na arin kai eh lahira kaman kasuwa kaman hajar dan koli ne dan koli in ya zo kasuwa komi yana sayarwa to haka ake neman lahira ta ko ina neman lahira ake kada ka ce na tsaya da sallah da azumi a'a kai wannan kai wannan kai wannan baka zo da za ka karba ba kuma wanda aka karba a kan shi zaka dace shi Allah bai da dole fa'alu ne lima yuridu na'am
ومن صلى ليلة الثالثة عشر wanda ya sallah dare yau من شهر a رمضان cikin watan Ramadan ركعتين raka'a biyu يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة raka'a biyu za a yi yau kowane raka'a za a karanta Fatiha kafa daya وقل هو الله أحد خمس خمس مرات da qul huwallahu ahad guda biyar فقد أدى حق شهر رمضان to ya bada haƙƙin watan Ramadana من الأجر كما صلى ألف ركعة min al-ajri za a bashi lada kamar ya sallah raka'a dubu وصام عش- وصام عشرين سنة kuma za a bashi lada kamar ya azumi shekara ashirin وأدى الله كتابه بيمينه kuma Allah zai bashi littafin shi ta hannun dama ثم يقرأ يا صمد in ka gama ka karanta ya samadu ya samadu in ka mance duk suna Allah da kariya ka karanta to wannan sallar yau kenan Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kare mu Allah ya tsare mu Allah ya kiyaye mu Allah ya wadata mu Allah ya ni'imta mu Allah ya azauta mu Allah ya iya muna Allah ya kama muna Allah ya dafa muna Allah ya shi muna da kansa Allah ya biya bukatun mu ƙanana da manya Allah duk wanda ke nan wurin yana da bukata Allah ka biya bukatun mu Allah ka tsare mu daga shari masu shari Allah ka kare mu daga shari masu shari Allah ya zama da Najeriya lafiya, Allah ya zama da Najeriya lafiya, Allah ya ba Najeriya zama lafiya, Allah ya zama da jihohin mu lafiya, garuruwan mu Allah ya zama da mu lafiya,